أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا لاربا شاتر قوة المحرم hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan August miladiya dubu biyu da ashirin da biyu insha Allahu za mu ɗaura karatunmu da muka saba gabatarwa a cikin karatun a tasawuful islami wanda yake da take taskan sufanci wanda insha Allahu za mu ɗaura a yadda muka tsaya idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata mun yi bayani ne akan al-yaqin me ake nufi da al-yaqin a manzuri na tasawuful islami a tasawuful islami da kuma malamai me suka faɗi dangane da al-yaqin wato ma'ana kowane malami gwargwadon wato idrakinsa da sulukinsa da tafiyansa a tasawuf wani irin ta'arifi ya yi ma al-yaqin mun kawo ta'arifin da al-imamu junaid yayi ta'arifin zunnun al-misri ta'arifin sahal ibn abdullahi tasturi ta'arifin ta'arifin makamantansu duka mun kawo yanda suka hangi wato al-yaqin amma al-yaqin wato da sifa wanda wato zamu lakhasa shi kafin mu je maudu'i na gaba shine wato yarda da Allah da imani da Allah da kuma amincewa da Allah a kowane hali mutum ya samu kansa da kuma wadatuwa da Allah ga barin wani Allah da kuma yarda da Allah shine mai yi shine mai bari shine mai bayarwa shine mai hanawa shi yake da iko akan komai ba wani halitta da yake da tasirifi cikin iradan ubangiji da kaddaran ubangiji ma'ana duk halin da ka samu kanka ciki to kayi yaƙini cewa Allah yana tare da kai Allah ubangiji shi ya kaddara maka haka kuma ba za ka ɗauki ƙaran ubangiji ka kai wajen bawan ubangiji ba ba za ka kai koken ubangiji wajen wanda ba ubangiji ba ma'ana ubangiji dai shine a gabanka da bayanka da damanka da hagunanka shine dai abinda manzon Allah ya koyar da ibnu abbas ihfazillah ya fazka ihfazillah tajidhu tujahak har zuwa ƙarshen wannan hadisi din to yau za mu yi bayani ne akan alfaqr wal gina talauci da kuma wadata saboda idan ba mu manta ba gwargwadon ta'arifat da muka ɗauko na tasawuf mun samu akwai waɗanda suke ganin wato tasawuf yani wani yanayi ne na wato wato talauci mutum ya zamanto yana da dawwaman buƙatuwa dawamul ittirari wal iftiqari ila Allah ta'ala dawwaman buƙatuwa da neman kusanci da Allah ta'ala da kuma bayyana yanayi na taqashshuf wasu suna ganin tasawuf da irin wannan manzur daga cikinsu akwai ibnu taimiyya a cikin alfurkan bai na auliya rahmani wa auliya shaitan da zai yi ta'arifin tasawuf ya yi bayani akan tasawuf shine wato yanayi na talauci da kuma yanayi na gudun duniya domin neman isa zuwa ga Allah ta'ala to a takaice a wannan wato babi da zamu karanta yau za mu ji menene alfakur wal gina yake nufi a gurin sufaye sabila da alfakuru da algina wasu wato rukunai ne wanda duk wato mai tafiya zuwa ga Allah ta'ala sufi yana da kyau ya san yaya ɗanɗanan kowane ɓangare yake idan an ce algina mai ake nufi da shi idan an ce alfakuru mai ake nufi da shi saɓanin yadda za ka ga mutane suna ɗaukan algina shine kuɗi da gidaje da mulki da sauransu wasu kuma suna ganin alfakuru shine kawai mutum ya zamanto baya da kuɗi a banki baya da shi a bankaɗe baya da shi a asusu da sauransu wanda kuma duk wannan ba shine ainihin alfakuru kuma ba shine ainihin algina ba za mu fara da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhbarana abu sa'ad al-wa'is حدثنا أبو عبد الرحمن الحسين بن أحمد الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عمر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أمر بن راشد المدني مولى عثمان قال حدثنا مالك بن أنس النافئي عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر جلساء الله يوم القيامة وانا حديثي ني wato hadisin Umar ibn al-Khattab ne radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kowane abu yana da mabudi inna li kulli shay'in miftahan kowane abu yana da mabudi wa miftahul jannati mabudin aljanna shine hubbul masakin san miskinai wal fuqara'is subbar da kuma wato talakawa masu haƙuri wanda su ne julasa'ullahi yawmal qiyama wanda Allah zai zaunar da su a inuwan al'arshinsa ranar tashin alkiyama mabudin aljanna shine wato san miskinai da fakirai waɗanda wannan fakiran su ne julasa'ullahi abokan zaman ubangiji wanda Allah dai zaunar da su a inuwan al'arshu ranar alkiyama to a nan daga wannan muntalak ɗin za mu ɗauka wato shi talauci ya bambanta da manzurin da amawa suke gani a gurin sufaye ma'ana su sufaye idan an ce talauce a gurinsu ya bambanta da abin da kowa da kowa yake gani malla dirhama lahu wala dinara lahu wanda bai da dinare bai da dirhami ana gani mafi yawa wannan shine talaka talaka kuma ba shine wanda bai da dinare bai da dirhami ba kamar misali zaka ji ana cewa wasu sukan ce annabi sallallahu alaihi wasallama talaka ne da sauransu wato itlaƙin kalman talauci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya zamowa zai iya bayuwa zuwa ga kuskure annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba talaka bane annabi mai gudun duniya ne annabi dai sallallahu alaihi wasallama shi ya roki Allah ya ce Allahumma ahyini miskinan a wani hadisin duk da da akwai maganganu akan isnadin hadisin ka tashe ni kuma tare da miskinai amma dai duka tarihi ya tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abokan zamansa miskinai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana fifita miskinai da fakirai wajen mu'amala sabila da su zuciyarsu ya hazzaba saboda yanayin da suke ciki na faka da talauci da sauransu to a ganin da mutane suke yi talauci shine babu kuɗi babu kaza babu kaza wannan ba shine abin da ake nufi da talauci ba a gurin sufaye ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama talaka ne kai tsaye wannan zai iya bayuwa zuwa ga dakushe darajar manzon Allah sai dai a ce annabi mai gudun duniya ne saboda idan muka bibiya za mu samu irin abin da manzon Allah yake yi na bajintan kyauta to ba a ma samu waɗanda suke da dukiya wanda suke irin wannan bajintan kyautan ba wani balaraban ƙauye ya zo zai shige ya ga wasu garke na tumaki sai yake tambaya lallai mai wannan garken yana da dukiya mai yawa annabi ne kuma mai garken tumakin annabi sai ya ce yanzu in aka ce naka ne za ka ji daɗi ya ce sosai mako zan ji daɗi annabi ya ce to ka kaɗa suna baka da ya koma gurin mutanen su kafiri ne ma ba musulmi ba ne sai ya kama kiran mutanen su yana ce ya qaumi aslimu inni ji'tukum min indi khairin nasi inni wajadtu muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra ko man la yakafu faqatan ya ku mutane ku je gurin annabi ku musulunta don ku rabu da wahalar rayuwa na zo daga gurin mafi alkhairin mutanen duniya ga baki daya wallahi he ya kira sunan shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ti ata aman la yakshal faqra yana ba da kyauta na wanda baya tsoron talauci to kaga wato sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da talauci kuma to zai iya zamantowa wato ya ba da wani abu zuwa ga raunata darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah Allah ya yi shi a cike ne da duniyan da lahiran duka dan shi aka yi shine abinda albusiri yake faɗi wa akkadat zuhudahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du ala al-ismi wa kayfa tad'u ila ad-dunya darurata man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami a ce yau annabi ya zamo talaka yana buƙatuwa zuwa ga duniya mustahil mustahil sabida duniyan danshi aka yi to wanda aka yi abu danshi kuma ya dawo yana buƙatuwa zuwa ga wannan kaga ya zamo ya koru kenan gudun duniya ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa irin na wato irin na sauran wato miskinai da sauransu da talakawa manzan Allah bai taba cin abinci ya koshi ba kamar yadda yake cikin hadisin sai da tunan Aisha ba mu taba yin kwana uku muna cin abinci mu koshi a gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin sai da tunan Aisha ma shabi a rasulullah sallallahu alaihi wasallama min kubzu sha'ir ko min kubzu sha'irin manzan Allah bai taba koshi daga waina na na, na sha'ir ba to a takaice kafin mu shige nan idan an ce alfakru inda sufiya yana nufin wato mutum ya zamanto ko da yaushe na bukatuwa zuwa ga Allah ba wai bukatuwa zuwa ga duniya ba a'a yana bukatuwa zuwa ga Allah yana ittirar zuwa ga Allah yana kokawa zuwa ga Allah amma yujibul mutarra idza da'a yana kiran Allah a ko da yaushe to wannan shine ake kira da wato wannan shine ake kira da alfakru a gurin sufayi قال يحيى بن معاذ من كان جناه بربه عز وجل لم يزل غنيا ومن كان جناه بكسبه لم يزل فقيرا duk wanda wadatuwansa da Allah ne ma'ana ya dogara da Allah to har abada ba zai taba talauci ba har abada ko da mutane suna ganin talaka ne bai da gida bai da mota bai da gidaje sama baya da kanti da sauransu to idan dai ya wadatu da Allah to ba zai taba gushewa ba cikin wadata sai dai kuna masa ganin talaka idan kuma mutum ya zamo ya wadata ne da wani abu na silallan duniya na kasabin duniya to ba zai taba gushewa ba a cikin talauci har ya koma zuwa ga Allah a nan zan ba mu wani misali daya wanda ya wadata da Allah to ba zai kalli kowa ba wanda akan ce masa ginin nafs a wani bangaren wadatuwa da zuciya gina algina billah wadatuwa da Allah ta'ala wanda ya wadata da Allah to ba zai juji kowa ba ba zai kalli kowa ba ba zai kalli arzikin kowa ba ya mafi kowa farin ciki da walwala sabila da ya yarda da cewa Allahu huwal muti wallahu huwal mani'u Allah shike bayarwa Allah shike hanawa to ya wadata da Allah gabarun wani Allah shi kuma wanda ya wadata da sana'ansa yana ganin zai tara ya tara kaza ya tara kaza to har ya mutu yana neman ya tara ne ga duk masu kudin duniya nan ka je ka bincika duk masu kudin duniya har yanzu talakawa ne kudin suke ci gaba da nema kudin suke ci gaba da nema ba su wadata ba akwai sauran abin da ya rage a duniya wanda suke nema wanda ba su samu wannan abun ba wanda wannan abun sunan sarahatul bal nutsuwan zuciya shi kuma nutsuwan zuciya ba a jikin kiraren duniya yake ba nutsuwan zuciya shine alaka da ubangiji shi ke kawo nutsuwan zuciya shi yake ba wa mutum wadatuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu gane wannan wadata a zuciya yake wadata a kyautata alaka da ubangiji yake idan baka yarda da Allah ba kana ganin kana son ka tara abubuwan duniya to Allah zai barka ka yi ta samu amma ba za ka taɓa wadata ba za ka dawwama a talaka saboda zuciyarka ba ta gamsu ba amma idan ka wadata da Allah to ko ka tashi a gidanka babu baka da abin da za ka ci to Allah zai barka wadatacce Allah zai barka kana gode masa kuma Allah zai barka da kana'a Allah zai barka da kana'a shi yasa masu neman duniya idan da da su samu duniya tun daga farkon ƙasa har ya dangane da sama wallahi ba za su wadata ba amma kai da kake samun ɗan kaɗan ka yarda da Allah kuma ka gode ma Allah to wannan kai ne mawadaci wasu suna cewa la ganiyu agna min Allah azza wa jal wa la ganiyu agna mimman kana ginahu billahi ta'ala ba wani mawadaci fiye da Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ganiyul hamid ba wani mawadaci sama da Allah sannan kuma ba wani mawadaci a cikin halittun Allah sama da wanda ya yarda da Allah sama da wanda ya wadata da Allah ba mawadaci sama da wanda ya wadata da Allah kaga at means tasawuf yana kiran ka zuwa ga alqana'a war rida bi qada'illahi wa qadrihi war rida bima qasamahu Allah lak ka yarda da abinda Allah ya kasa ya baka ka yarda da ƙaddaran Allah ka samu alƙana'a gamsuwa a zuciyanka wanda yake da ƙana'a da ka ga yana da abu ɗan kaɗan amma da ka ga yana yin abubuwa wanda manya-manyan masu dukiya ba su yi wannan shine alqana'a Allah ubangiji ya azurta mu da qana'a sannan luqmanul hakim ya faɗi ma ɗansa ya ce ya bunayya irhamil fuqara liqillati sabrihim warhamil agniya liqillati shukrihim warhamil jami lituli ghaflatihim luqmanul hakim ne yana wasiya ma ɗansa ya ce ya kai ɗana ka ji tausayin talaka sabila da haƙurinsa yana gazawa yana ganin bayi da shi yana cikin kokawa to ka tausaya masa sannan a tausaya wa masu dukiya sabila da ƙarancin godiyansu ma Allah sabo da ni'iman Allah ya sa ba mu gode ma Allah muna ganin manya-manyan ni'imomi muna ganin shi da ido na wato kaskanci ni'imomin da da da mu ƙara rayuwanmu muna gode ma Allah akan wannan ni'iman da ba mu bayar da abin da ya cancanta na godiya ba amma kuma ba mu gode ma Allah akan ni'ima shi yasa sabo da ni'ima shi yake sa mutum kaga baya godiyan Allah akan ni'imomi yana butulci ma Allah kullum zuciyarsa cikin hadama kullum zuciyarsa cikin neman ziyada ba tare da ya duba irin bai wanda Allah ubangiji ya masa ba shi yasa babu wanda ya kai su mawadata din masu kuɗin babu wanda ya kai masu kuɗi talauci babu wanda ya kai su sabila da abin yana taruwa ne su kuma suna daɗa buri abin yana taruwa su kuma suna daɗa buri to ya ce warhamil agniya alƙillati shukurihim warhamil jami ka tausaya ma kowa da kowa lituli gaflatihim sabila da yadda mutane suka rafkana gabarin Allah ta'ala tausaya wa mutane saboda mutane sun rafkana gabarin Allah ta'ala sun rafkana gabarin Allah a ko'ina sun mance da Allah sun mance da mutuwa sun mance da alkiyama sun mance da alhisab sun mance da aljaza sun mance da makoma to mutane abin tausayi ne akan wannan lukmanul hakim shi yake wasiya ma ɗansa irhamil fuqara a likillati sabrihim warhamil agniya a likillati shukrihim warhamil jami'i li tuli gaflatihim an tambayi wato annuri wani ne daga cikin manya-manyan sufaye dangane da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ittala'tu fil jannati fara'aitu akthara ahlaha alfuqara an tambaye shi menene ma'anan wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah yace ittala'tu fil janna na leƙa wato na tsinkaye cikin aljanna fara'aitu akthara ahliha sai na ga wato mafi yawan fara'aitu aktara ahliha a bayana ce ahlaha fara'aitu aktara ahliha sai na ga mafi yawan mazowa aljanna alfukara a fakirai ne faƙala sai ya ce man malaka aljannata bi asriha fa huwa faqir wa in radiya bil jannati iwadan min Allah ta'ala fa huwa faqir duk wanda ko da aljanna ne ya wadata yana ganin aljanna ita ce burinsa da wadatansa to wannan talaka ne wato wanda ya yarda da koda da aljanna ne kaji cewa ta ishe ka ko ku aljanna ita ce iya burinka to kai talaka ne abinda ake bukata shine mutum ya zamanto burinsa da abinda yake nemansa shine wato ya samu Allah ta'ala kamar yadda rabi'atul adawiya take yabo take cewa laqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب روحي في الفؤاد أنيسي na'am a yi haƙuri a to wannan shine ya al'imamun nuri ya faɗi ya ce man malakal jannata bi asriha fa huwa faqirun in radiya min Allah bil jannati iwadan min Allah wanda aka bashi aljanna da za a hada maka aljanna duka a baka a ce mallakinka ne to idan ka yarda da aljannan nan ta zamanto maka iwadan ta zamanto maka canji ka yarda da ita a maimakon Allah to wannan aljannan naka talauci ne a gare ka ma'ana da za ka mallaki duniya bi asriha jami'an ka mallaki duniya ga baki ɗaya idan dai baka tare da Allah to kai talaka ne in baka tare da Allah anta faqir anta afqarul fuqara kai ne mafi talaucin talakawa saboda ka yarda da duniya gabarin Allah ta'ala shi yasa idan zaka saka mutane a mizani zaka ga gaba ɗaya mutane wato sai shagalta da duniya gabarin Allah ta'ala sun zaɓi duniya akan Allah ta'ala shi kuma abin da kullum a tasawuful islami yake so shine yana son ya balle ka wa yufakku milha allazi qad shabahu hatta ya'uda ila safa'i kama budi ana son a bambare laka da yumbu na sha'awa da laka da yumbu na algafla da laka da yumbu na ru'unatun nafsi domin a hankaɗa ka zuwa ga Allah ta'ala domin ka tafi zuwa ga Allah saboda idan ka zauna da irin wato abubuwan da suka yi rufe ka na gangan jikinka to su ne koran karfe maganet da da su rike ka su hana ka zabura zuwa ga Allah ta'ala amma idan aka ɓamɓare waɗannan yumɓu da suke jikinka na rai da sha'awar rai me ibnu ata yace aslu kulli shahawatin wa ghaflatin abdida anin nas wa aslu kulli ta'atin wa iffatin adamu rida minka anha ainihin rafkanuwa duka shine ka yarda da abin da ranka take so da sha'awan zuciyanka ka biye masar ranka gabarin abin da Allah ta'ala yake so wannan shine ainihin al-ghafla shine ainihin sabon Allah shine ainihin rabuwa da Allah ar-rida anin nafsi yarda da rai wa aslu kulli ta'atin wa iffatin adam adamun rida minka anha ainihin saduwa da Allah shine ka yarda da duniya ka yarda da rai ka yarda da sha'awa ka ji cewa dukka waɗannan wasu wasu wasu wasu abu ne da suke so su ribace ka su raba ka da Allah suna so su ribace ka su raba ka da Allah ta'ala to shi yasa farkon abin da tasawuf yake fara dubawa shine annafsu farkon abin da yake fara dubawa shine tazkiyatun nafsi ya gaya ya da ka yi ka samu at-tazkiya yaya da ka yi ka samu annazaha yaya da ka yi suluk naka zuwa ga ubangiji ya zamanto suluk ne wato tare da neman alwasulu ilallahi walwasulu ila mabbatillahi ta'ala shi yasa mutane dangane da abin da ya shafi asairu ilallah sun kasu kashi biyu akwai mutanen da suka je wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato da soyayya akwai wanda kuma suka sadu da Allah ta'ala da imtihani imtihani jarrabawa eh shi yasa a wani waje ibnu ata'illahi sakandari yake cewa cikin alhikam yake cewa man lam yuqbil ala Allah bi mulatafatil ihsani qida ilayhi bi salatil imtihan duk wanda bai fuskanci Allah ta'ala bi lata'ifil ihsan da lidufi na kyautatawa da ubangiji yake yi mahalittu ba ya dubi Ubangiji cikin halittu ya yarda da Allah shi ne wanda ya cancanta abota masa to da ilahi bi salatil imtihan Allah zai jefa masa jarraba wanda za a jawo shi za a jawo shi ta hanyar wannan jarrabawa ya zo gurin Allah ta'ala a wannan lokacin in Allah ya so sai wannan jarrabawan ya zama masa take idan Allah Ubangiji kuma ya yi nufin jarrabawan ta zama masa halaka sai jarrabawan ta daɗa dilmiyar da shi cikin halaka shi yasa duk lokacin da kaga jarrabawa to ka ce ya Allah ka sa wannan jarrabawan ta zama mun take wajen samuwan amincinka da ni wato Allah ka sa na ci wannan jarrabawa ka yarda da ni ka aminta da ni wasu jarrabawa takan zama musu miftah liwusuli ila Allah wa ma'rifatihi wasu kuma jarrabawa takan zo musu takan zama musu dalilin nisanta Allah ubangiji Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya tsare mu kabul ahbar kabul ahbar ya faɗi kabul ahbar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tarihi ya faɗi lamma khalaqa Allahu al-gina qala lahu aqbil fa aqbala ma'a kibrin wa fakhrin wa khayla فقال وإذتي وجلالي وعظمتي ما خلقت خلقا أبغض إلي منك ثم خلق الفقر فقال له أقبل فأقبل مع توادئ وسكينة ووقار وتعده ثم قال له أدبر فأدبر كذلك ثم قال له اجلس فجلس كذلك فقال الله تعالى وإزتي وجلالي وعظمتي ما خلقت خلقا أحب إلي منك wannan daga ka'abul ahbar ka'abul ahbar ya ce Allah lokacin da Allah ya halicci wato duniya da dukiya da kayan kyale-kyale na dukiyan duniya sai Allah ya ce su zo sai kawai da ta fiskanci Allah sai ta fiskanci Allah da girman kai da alfahari da takama sai Allah ya yi rantsuwa ce na rantse da buwaya na da girma na ban halicci wata halittar da na fi kinta kamanki ba duniya kenan da kayan kyale-kyalenta da Allah ya halice ta yace taho da za ta taho sai tana tafiya tana fankama Allah sai yace ke na fiki cikin halittuna sai Allah ya halicci talauci sai yace ma talauci zo sai talauci ya zo tare da tawadi'u da nutsuwa da wato sannu-sannu a hankali sai Allah ya ce masa juya sai ya juya sannan Allah ya ce zauna sai ya zauna sannan Allah ya ce masa tafi sai ya tafi Allah sai ya yi rantsuwa ya ce fa wa izzati wa jalali wa azamati ma khalaqtu khalqan ahabba ilayya minka na rantse da girma na da buwana ban halicci halittan da nafi so kaman ka ba kai talauci ina son mutane a nan wajen su fahimci idan an ce talauci ba shine rashin kuɗi ba ba shine rashin kuɗi ba talauci wato a gurin amawa shine mutum ya zama bai da kuɗi amma talauci shine wato a gurin sufa shine al-iqtiraru ila Allah bukatuwa zuwa ga Allah nema a gurin Allah wadatuwa da Allah wannan shine wadata talauci kuma shine talautuwa zuwa ga ubangiji hadha kulluhu mahmud shi yasa a nan wajen idan zamu lura da muka ce algina wal faqr wadata da talauci waɗannan sifofin guda biyu duk ana neman su a gurin kowane sufi algina billahi wal faqru ila Allah wadata da Allah da kuma talautuwa zuwa ga Allah wadata da Allah da talautuwa zuwa ga Allah ma'ana kullum tsakaninka da Allah ibtihal ne da al-ilhahu fi du'a kana tsananta neman addu'a wajen neman gafarin zunubinka kana tsananta neman addu'a wajen Allah Ubangiji ya yarda da kai ya aminta da kai idan kuma Allah ya yarda da kai ya aminta da kai sai ya maka damanin halittu ga baki ɗayansu duka halittu sai su zo suna maka hidima idan kuma Allah bai yarda da kai ba to da duk halittun duniyan nan zaka tara su to Allah zai mayar da wannan halittun su zama kishiyanka duk abin da ka taba ba za ka samu muwafaka ba ba za ka samu sadadi ba sabila da sabila da baka tare da Allah ta'ala Abdullahi ibn Abbas yana cewa inna Allah yabtali al-mu'mina bil faqri shauqan ila du'a'ihi wannan maganan na Abdullahi ibn Abbas magana ne babban magana ne babban magana ne inna allaha yabtalil mu'mina Allah yakan jarrabu mumini bil faqri da talauci me yasa shauqan ila du'aihi sabila da Allah yana son ya ji wannan muminin yana daga hannu yana ya rab ya Allah ya rabbi ya Allah to sabida yanda Allah yake son wato mumini sai Allah ya jarrabe shi da talauci sabila da Allah yana son ya ji shi yana kira yana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah a zahiri muna tsoron talauci hakika talauci abun tsoro ne wani yana cewa yana yana cewa innal innal innal menene wasu a wasu baitocinsa yana cewa yana cewa yamshi al wa kullu shay'in didduhu wan nasu taghluqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bimuznibin wa yara al-adawata la yara asbabaha حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة هنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا آديا نبحت إليه وخشرت أنيابها talaka yana tafiya komai kaman yana kishiya da shi ne mutane suna ganin sa suna rufe kofa rufe min kofa rufe min kofa dai ga an tsane shi bai yi laifi ma kowa ba yana ganin gaba bai san dalilin gaban ba har karnuka in suka ga mai kuɗi sai suna kada bindi suna shafa suna shafa jikinsa amma in suka ga talaka sai su ciro fiƙoƙinsu su tada a kaifansu da su cije shi to amma wannan dukka a ma'ani ne na 'yan duniya a ma'ani na ubangiji ga abin da ibnu abbas yake faɗi idan Allah yana son bawa ma sai ya jarrabe shi da talauci sabila da Allah yana son ya ji bawan yana kiransa yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi amma kuma Allah ba zai bar shi ya tagayyara ba ya gama roƙon Allah ya rabbi ya rabbi Allah zai bashi kaɗan ne in ya je ya gama da kaɗan ɗin nan sai ya sake dawowa sabila da Allah yana son ya samu dawamul ittisal bihi ya samu dawwaman saduwa da Allah sai Allah ya bashi ma baina alkhawfi war raja ma baina su'ali wal qada ana bashi yana roƙa ana bashi yana roƙa amma duk wanda kaga an sake masa duniya da akalanta da jin daɗi yana saba ma Allah kuma an bashi ba wani jarrabawa ba komai to wannan mutumin Allah ba ya son sa ne duk wanda Allah yake son sa to Allah yakan hada shi da jarrabawa sabila da waɗannan jarrabawan su zamanto masa dalili na komawa zuwa ga Allah a koda yaushe idan Allah yana son mumini sai ya jarrabu mumini da talauci ma'ana da rashin wasu abu na bukatan yau da gobe na duniya sabida Allah yana son ya ga wannan mumini ya durkusa yana roƙonsa sa abu zarril gifari ya ce abu zarril gifari ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya ce sama bata taba inuwa ƙasa bata taba rumfa sama bata taba rumfa ƙasa bata taba ɗaukan wani mutum mai gaskiyan magana kaman abu zarril gifari ba to abu zarril gifari yana cikin addu'o'insa koko yana cikin maganganunsa yana ce alfaqru ahabbu ilayya min gina ni na fi son talauci akan dukiyan duniya wazillu a habbu ilayya min al'izzi ni kaskanci ya fi min ɗaukaka wa batnul ardi a habbu ilayya min zahriha cikin kabari ya fi min farfajiyan kabari duk abin da zai sa mutum ya samu wannan shine darasin da muka yi a baya al yaqin yaqini da ka samu alfaqru ila Allah wal gina billah da ka same shi ne idan ka samu al yaqin amma idan baka da yaqinan sadiqan yaƙini wanda yake da gaskiya to dole za ka zamanto ana baka baka godewa ana baka bayarwan tana daɗa saka ka saɓon Allah ana baka ana nisanta ka so da yawa alhirman a gurin ubangiji Allah ya hana ka wani abu shi a gurinsa shine bayarwa a hana ka wani abu Allah ya barka da shi to Allah ya baka kenan wani lokacin kuma a baka wannan abun wannan bayarwan alhirman ne sabila da an baka amma ka rabu da ubangiji to wanne ɗaya kake so duniya shekara nawa da kai a duniya ala inna mad duniya kaman zili rakhibin ana mashiyan summa fi subhi rahilu duniya kaman wajen matafiyi ne da zai yi bacci da dan wato duru-duru hakan nan da asubahi kuma ya yayi bacci kuma wato ana mashiyan da yamma ya dan yi bacci summa fi subhi rahilu da sassafe kuma ya kama hanya zuwa ga zuwa ga zuwa ga yanda ya fuskanta walau ishta'alfan summa alfayhi ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr wa kam min fatan yumshi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri samari nawa zaka ganshi lafiyar sa kalau an wuni da shi an ci abinci da shi ya je kasuwa ya dawo da safa kuma sai a zo a ce maka ya mutu hadha kulluhu maktubun inda Allah wannan duka haka yake rubuce a gurin Allah haka Allah Ubangiji ya tsara cikin makadiruhu saboda haka kar ka ji tsoron talauci kar ka ji tsoron wato jafa'in mutane a'a shi Allah ya halicci abinda zaka ci ka sha a duniya fa da arzikinka da rayuwanka da mutuwanka Allah ya rubuta tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin inna Allah khalaqa maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi kamsi mi'ata ami da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta kaza zai same ka kaza zai faru da kai me hadisin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ana tara halittarsa a cikin mahaifiyansa arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan daga karshe me fayu umaru bi katbi rizqihi sai a ce a rubuta arzikinsa ma'ana tun kafin ma a aife ka tun kana mani an rubuta arzikinka wa ajalihi da a rubuta ga ɗin ranar da da ka mutu sannan kuma da a rubuta wa shakiyin amsa idin da a rubuta kai ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne duka an riga an rubuta shi a littafinka rufi'at rufi'at al-aqlam wa jiffatu suf an riga an rubuta an dawwana kawai kai kana jira ne kamar bidiyo ne na kaset an saka an riga an gama shirin gaba daya yanzu ne kai kake ganin yake faruwa to duk abin da zai faru da kai a duniya an riga an gama shiryawa saboda haka karka ji tsoron talauci Allah shi yake bayarwa kai kake da Allah ka yarda Allah ne ya halicce ka yaushe zaka zo kana tsoron wani abu talauci ai halitta ne Allah ne ya halicce ta kar ka ga cewa wadata shine ka tara abin duniya ko ka tara duka duniya gaba ɗaya idan Allah bai wadatar da zuciyanka ba a talaka za ka mutu talaka ma talaka fitik da ka mutu a matsiyaci kuma ka je ranar lahira ka tashi a taron matsiyata saboda haka kar muna zama saka muna da tsammani tsakaninmu da ubangijinmu kuma muna fifita halittan Allah akan Allah yaya ne fifita halittan Allah akan Allah ina kuɗin nan halittan Allah ne to mu tsaya a gurin Allah mana ga idan Allah ubangiji ba zai ba mu ba ina talaucin nan halittan Allah ne mu tsaya a gurin Allah mana Allah shine al-mu'ti shine al-mani'u shine fa'alul lima yuridu shine la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun sai dai shi mutum haka aka halicce shi innal insana khuliqa khuliqa halu'a idza massahu al-khairu manu'a wa idza massahu ash-sharru jazua haka aka halicci mutum idan alheri ya same shi sai ya hana ya kankame ya ga cewa kaman wannan ai da barbarunsa ne da hikimansa shi ya tara masa wannan amma idan sharri ya same shi shi kenan sai ya yanku zuwa ga Allah ya yi ta ce ya Allah ya Allah ya Allah ya yi ta a lokacin ne zai tuna Allah shi yasa muka karanta muka faɗa a karatun ba man lam yuqbil ala Allah bi mulatafati al-ihsan qila ilayhi bi salasil imtihan da yawa cutukan da kake fama da su kai da cutanka suka isi suka cinyewa wannan cutan kofa ne na saduwa da Allah da yawa wahalan da kake fama da shi na talauci wannan talaucin shine kofanka na saduwa da Allah Allah ne yake son ka bai son ya sake ka in ya sake ka zaka shiga jeji sai Allah ya ruko ka da talauci kullum kana dawowa ma bainar raja'i wal khawfi kana roƙonsa son ka Allah yake to amma kuma haka kana jafa'i ma Allah kana kai karan Allah gulun halittun Allah kai da zaka zo ka kira Allah kai da kake da Allah sai ka je kuma gurin halittar Allah kana kai karan Allah ai baka yi kaza ba baka samu kaza ba rayuwa ta maka daurin huhun gora waye rayuwa kuma ga Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum to duk wanda ya wadata da Allah ya gama wadata duk wanda ya zamo bai tare da Allah ko yana da duniya da abin da yake cikin ta babu talaka kamar shi hada khalas saboda haka muna mu nutsar da zuciyarmu mu wajen kyautata alaƙanmu da Allah ta'ala alwasiɗi ya ce ihtiƙarul faƙir wa sur'atul ghadab wa hubbul manzila min ru'yatin nafsi wa hiya khal'ul ubudiyyati wa mujazabatul uluhiyya yace ihtiƙarul faƙir wulaƙanta talaka wa sur'atul ghadab da saurin fishi wa hubbul manzila da san matsayi a duniya min ru'yati nafsi wannan duka sace-sacen rai ne rai ne take shiryo waɗannan abubuwan ta maka taswilin su ta shimfiɗa maka su domin ta nuna maka wai tana son ka ba kuma soyayya bane makirci duniya da ta shimfiɗa maka matashi ta shimfiɗa maka bargo ta shimfiɗa maka ta saka maka kayan jin daɗi da sauransu ta saka maka murmushi da annashuwa yaudara ne ba da gaske ba ne ƙarya ne sai ka zo da ka tabbatar da makaryaciya ce ita dan sai ka gama zama ka sakankance da lallai duniya ta maka gata sai kuma ta juyo tana maka dariya lokacin da ake ɗaukar ranka lokacin da zaka mutu ne zaka kalli ainihin duniya ala sifatiha wa shakliha amma in kana rayuwa ba za ka gane duniya ba babu abin da wanda suka mutu suke nadama akai kamar bata lokacinsu akan duniya duniya ta daɗe tana yaudarar mutane duk wanda ya mutu abin da zai fara nadama a kai zai ce na cuci kaina da na san haka duniya take da ban ajiye ko kwandala ba ma da ban gina gida ba ma ni da ban mai komai ba ma shi yasa Allah ke kira wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون saboda haka karraf kana ya raba mu da Allah sur'atul ghadab saurin fishi saurin fishi manzon Allah ya ce idza gadibta faskut idan kana cikin fishi kai shiru kar ka yi magana wani sahabi manzon Allah ya tambayi manzon Allah ya ce kamun wasiya annabi ya ce la taghdab la taghdab la taghdab saboda idan za ka yi magana lokacin da kake cikin fishi to za ka iya saba ma Allah kuma ka iya yin abin da zai cutar da kai daga baya to duka waɗannan ihtiqarul faqir ko ko ihtiqarul faqri wa sur'atul gadabi wa hubbil manzila min ru'yatin nafsi wa hiya khal'ul ubudiyya shine tuba ubudiyya a matsayin ka na bawa ya kamata ka tsaya a matsayin ka na bawa kar kana tatawul ma Allah سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها to kar ka shiga cikin wannan jero ka tsaye ka zauna da ubudiyanka kar kai khal'ul ubudiyya tube ubudiyya wa mujazabatul uluhiyya da kuma jayayya mujazaba da sifan Allah abinda laysa bi maqdurik ka ce dole sai ka yi wannan kuma ba kai kake yi ba Allah ne yake za mu tsaya anan insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sai kuma Allah ya haɗa mu a wani maudu'i din a cikin wannan darasi namu na taskan sufanci اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته